مشكورا ومأجورا
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وهو غافر الذنب وهو قابل التوب وهو شديد العقاب التور لا إله إلا هو يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المقتدين المستغفرين الذي لا فوضا ولا فلاح إلا في طاعته ولا خيرا ولا سعادة ولا سلام إلا في توحيد حبه إذا عسي تاب وغفر وإذا أوتي شكر وإذا دعي أجاب أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه الذي في السماء إله وفي الأرض إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخواني وبعد أمة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yabo da gingina su ƙara tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai wanda cikin ikonsa da ganin damansa ya ara mana numfashi a wannan yammaci mai albarka yammaci na asabar daren lahadi goma ga watan jumada akhir hijiriyar majidajin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina a yau tana da shekaru dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna ƙara yi wa Allah godiya wanda ya mana dace muka yi sallar maghrib cikin jama'a muna addu'a wannan ibada da muka gabatar ubangiji Allah ya tausaya mana karba mana kuma nauyaya mana ita a mizanin mu na lada a ranar alkiyama Allah ka yadda da mu ka yadda da ayyukan mu Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayen mu Allah ka shiryar da mu ka shiryar da zuriyar mu Allah ka daidaita mu mu bi ka Allah ka mana dawo mu mai imani Yan uwa kamar yadda malam ya faɗa shi karatun ba an tsara ta bane tuntuni kasancewan Allah shi ya tsara abin shi yasa kuma ta tabbata ya zama a yanzu ake yi kamar yadda ya faɗa ziyara ce ta zumunta ya kawo ni sai kuma ya buƙaci lallai mu ɗan gaisa da jama'a shine muka zaɓi wannan maudu'i mai albarka yaya za ka samu yardan Allah ta wasu hanyoyi Allah zai yarda da kai babu shakka dole mu yi wa Allah godiya saboda tagomashin arziki da Allah ya mana bangiji ya yi ka musulmi ya yi ka ahalus sunna ya kamata ka yi wa Allah godiya saboda duk wata ni'ima da Allah ke ni'imta bai kai ka samu daga cikin abin da Ibn Qayyim Jawziya yake faɗi Allah ji kanshi da rahama yace yana daga cikin ni'ima wanda ta kai da Allah ke yi wa bayi tsaro akwai halittan ka mutum da Allah ya ga dama da dabba ya yi ka Allah ya halicci ka mutum na biyu kuma ya kuma yi ka musulmi yace na uku kuma sai yi ka kai ahlus sunna domin in aka samu wannan an samu dace duk wata dace da ake maka kai an yi maka wani ne bai samu wannan ba soyayyar da Allah ke yi wa bayi shi yasa Allah ke datar da su Allah ka mana sabati akan wannan aqida ɗan kwa musulmai lallai yardan Allah madaukakin sarki wa bawa mumini wata taska ce mai girma wanda ana neman ta ruwa a jallo wanda bawa da yake neman dace duniya da alkiyama yana buƙatar ya samu babban rabo ta wannan hanya to kaga musulmi mai hankali wajibi ne a gare shi gaggawa wajen ayyuka na gari domin ya ribaci shekarun da Allah ya ɗiba ba domin ya ribaci lokacin da Allah ya bashi don su zama sababi cikin abin da zai halatta mai samun yardan Allah domin duk ɗan adam wanda Allah ya ba shi hankali jama'a Allah ya bambanta shi daga dabbanci ya kamata to ya gode wa Allah godiyar da zai yi wa Allah shi ne ya amfana da wannan daman da Allah ya masa ya zai amfana da daman da Allah ya masa shi ne ya iya ƙoƙari ya iya gane cewa Ubangiji Allah da ya yi shi musulmi ya yi shi kuma mai hankali akwai dalilin da ya sa Allah ya masa wannan ni'ima ba don komai ba sai don ya zamanto ya tsira a ranar da wasu suke samun firgici to kaga ashe daga cikin dalilai da ke sa bawa ya samu yardan Allah ya kamata mai hankali ya iya gane cewa shi da Allah ya yi shi da hankalin hankalin sai ta masa amfani kada ka yadda duk wata dama da ka samu to yi kokari ka dama a daidai wannan lokacin kaka ce sai an jima ko sai gobe an jiman da gobe ba a hannunka take ba shi yasa malamai masu hikima suka ce duniya a gida uku ake kasata da jiya da yau da gobe jiya ta wuce ba za ta dawo ba sannan ya zama hasara ga wanda bai alaka da Allah ba yau kuma ita ce daman da ya rage kuma ba za ta dawoma ba an jima kaɗan za ka samu ita ma ta wuɗe ta ta shuɗe ta tafi gobe kuma gaibi ne ba lalle ba ne ka same ta ba in har ka fahimci rayuwar a haka to kai musulmi sai ka gane cewa abin da Allah ya maka ya baka dama a lokacin da ya kamata ka dama sai ka nemi yardan Allah idan Allah ya maka yarda to ka samu abu mafi girma cikin abin da bayin Allah suke nema a wurin Allah bayin Allah na gari sun tabbatar da cewa yardan Allah wata matsaya ce mai girma wanda in bawa ya kai ya dace duniya kuma ya rabauta a lahira domin hatta annabawan Allah suna neman yardan Allah to kaga ashe in har suna neman yardan Allah kai ai min babi aula kai dace ka nemi yardan Allah kai matun da su Allah ya yarda da su kai yanzu tukun kake nema Allah shi yarda da kai dan ka dace to da wannan yasa magabata na gari wanda suka shimfiɗa hanyar suka share kwaltar sun buƙaci yardan Allah ta hanyoyin da annabi ya shata sai zamanto sun same ta a zahirance sai dai a gaban Allah Allah ya san saura domin alaman Allah ya yarda da su za ka samu mu yi biyu bayansu saboda ɗan adam wanda ake hira a bayansa to zai iya kokari ya zamanto an faɗi alkhairi ne a gare shi to yi kokari ka zamanto ka dace sai ka dace a gaban Allah Allah ka mana dace jama'a yardan Allah tana cikin abu mafi kololuwa da Allah yake yi wa mumini duk wata abin da Allah zai bawawa na dace na alkhairin duniya hatta alkhairin lahira yardan Allah na sama da komai domin akwai alkhairai a lahira da bayi za su samu amma yardan Allah yana sama da duk wani alkhairi da kake iya hararowa a lahira saboda ko ka shiga aljanna yardan Allah na sama da shiga aljanna domin in ka shiga aljanna yardan Allah ya biyo baya sannan kaga Allah ido da ido kaga an samu iya dace da dan adam ke samu kenan a Qur'ani a suratul Tauba ubangiji ya tabbatar da cewa وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم Allah ce ya yi alkawari ga masu imani mazansu da matansu idan suka bi Allah za su dace in suka yi rance wa Allah za su kwasa a inda ya kamata idan suka bai wa Allah rance za su samu a inda tasgaro ba ta ce in suka yi fito na fito wajen ɗaukaka addinin Allah za su dace saboda Allah ya faɗi a wani wurin ya ce lallai ka gane inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ce yayi cinikayyar rayukan masu imani yayi cinikayyar ran da ya ba su cewa tukuicin da zai biya su shine aljanna me suka yi Allah sai ce yuqatiluna fi sabilillah sun ɗauki ba daɗi wajen tabbatar da addinin Allah wasu an kashe wasu sun raunana Allah ce alkawari a wurin shi gaskiya ne a attaura da linjila da zabura haka a Qur'ani Allah ce wane ne ya fi cika alkawari in ba Allah ba Allah ce ka yi musu albishir da kasuwancin da suka yi da Allah Allah ce irin wannan kasuwanci shine rabo mai girma to kaga anan wannan kasuwancin da aka yi aljanna ce Allah zai ba su to amma da Allah ya tashi magana yace yayi alƙawari ga masu imani mazan su da matayen su cewa suna da aljannoni domin waɗanda suka kiyaye tsayuwa a gaban Allah Allah ce suna da aljanna guda biyu kaga anan ba aljanna ɗaya kaɗai ake baiwa mai imani ba wani na iya samun na wani kafirin da bai dace ba sai a haɗa da nashi a baka a gidan aljanna waliman khafa maqama rabbih jannatan wanda ya kiyaye tsayuwa gaban Allah ya ji tsoron wannan yinin ta gomashin da Allah zai masa shine masa aljanna guda biyu kaga ka gaji gidan wani wanda ya gaji gidanka a wuta shi ma sai a ƙara masa da naka kaga kai sai ka karbi nashi kaga ka samu dace to bayan Allah ce ya ba su aljanna sai wasafa mana irin aljanna sai ce tajri min tahtiha al-anhar koramai suna gudana a ƙarƙashin wannan aljannan فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم kaga Allah ce akwai kogi na madara akwai kogi na ruwa akwai kogi na giya akwai kogi na zuma duk wayannan su ne tajiri min tata na nahar koramar da suke gudana a ƙarƙashin gidan aljanna jama'a wa'annan koramar da suke gudana suna bulbulowa ne daga firdausi ita firdausi ita ke faifin wa'annan koramar da suke gudana ake samu bayan Allah suke sha ita kuma yanda Allah ya bulbulo da ita mafitanta daban ne saboda ta musamman ne to kaga anan an yi wayarin duk inda koraman za su bi a gidan aljannanka Allah ya ce wa'annan aljannan da aka ba bayi koraman nan na ciki in kana bukata ka sha in giya ne ka sha in ruwa ne ka sha in zuma ne ka sha kan Allah ka ba mu aljanna jama'a in an ji aljanna akwai matsala matsalan ko shine daɗin za ta ba yawa domin ba to in daɗi ya ma ba yawa ka san a duniya yana lalacewa to a aljanna in daɗi ya ma yawa ba lalacewa domin ita giyan aljanna ba a maye in an sha shi ba a surutai in an sha shi ba a burtuke fuska wanda ya sha giya a duniya ya haƙura da na lahira ka san duk abin da yake iya kai mutum wuta Allah sai dai tana da a aljanna duk wata abin da in a duniya ka shagala a kanta sai ka tara ka tara Allah ya tana da a gidan aljanna idan mata ne kake nima a duniya to Allah sai da ya tana da mata a gidan aljanna an tana da ma matan da nonuwa su baya faɗi irin na duniya matan da ba su tufar da yawu balle kaki matan da ba su al'ada balle su yi kashi matan da ko fitsari ba su yi Allah azwaju mutahhara mata tsarkakakku wa'anda yanda ka gansu namiji bai taba shafar su ko aljani ba a duniya yanda Allah tana da su a can to kaga annan ka san akwai dadi aljanna to an tanadi irin wannan idan kuma giya ne yasa ka halaka akwai giya a gidan aljanna ba irin ta duniya ba giya ta aljanna jama'a ba irin ta duniya ba duk abin da kake bukata to da Allah ya tanada sai kawo abin da zai fi burge bawa sai ce khalidina fiha kana ababen dawama a gidan aljanna domin in ka shiga aljanna har Allah ya tabbatar ka shiga aljanna to kaga ka dace sai kuma aka kafa maka cewa zaka dawama kaga khuludul abadiyya kenan zama na dindindin wanda babu ranar yankewa shi yasa malamai suna faɗin wani asar suka ce akwai wani hisabi irin ta Allah da zai gabata a ranar alkiyama wasu bayan Allah ne a cikin wuta Allah ya saba mu bane za a fito da su idan an fito da su don me sai dan ubangiji yayi masu abin da ya iya na rahama idan an fito da su sai a ce to su koma ɗaya sai ya koma a guje Allah sai ce don me ka koma yake dan duniya dama yi rashin biyayya a gare kai kai wuta dama yau ku ai dole maka biyayya ɗayan je ke sabon Allah da ya a duniya ya sa zai shiga wuta kuma ya shiga kuma yau sai Allah ya bada umarni ya kibi a'a shi zai tafi saboda haka yana jin tsoron sabawa Allah ɗayan kuma sai ya ki shiga sai a ce to me yasa yace Allah to wanda lokacin da kace a fito da ni na san kai sarkin rahama ne na yanke tsammanin zan koma wuta saboda haka rahaman ka nake roƙo Allah ce dukan su na musu rahama na yafe musu a kai su aljanna saboda rahamaniya ta ubangiji to kaga anan annabi ya tabbatar da cewa in aka shiga wuta ƴan wuta suka shiga ƴan aljanna suka shiga za a kirawo ƴan wuta a kira ƴan aljanna dan a tambaye su alƙawarin da Allah yi sun tabbatar sun gan shi gaskiya ƴan aljanna za su ansa kwarai sun gani ƴan wuta ma za su tabbata sun gani wa'anda aka hukunta masa life imprisonment a gidan wuta to sai a ce to an yanke wa mala'ika an yanke wa mutuwan za a yan mai yankan rago saboda mutuwan ya zama to ba shi ba shafan su sai a ce su koma za su dawwama ƴan aljanna kuma ku koma aljanna babu mutuwa kaga wanda ya shiga wuta shi la ya mutu fiya wa la ya haya ba zai mutu ba ba zai rayuwa mai daɗi ba amma shi ɗan aljanna ba zai mutu ba amma kuma rayuwar daɗi ne zai a gidan aljanna Allah ka ba mu aljanna to jama'a idan aka shiga ana ababen dawwama Allah sai ce wa masakin qayyibatan fi jannati adin kaga bayan wannan koramin da suke gudana Allah sai kuma musu wani matsuguni mai daɗi wani wurin kwanciya mai kyau wani masauki wanda suke yi wa kansu barka barka in sun shiga aljanna na dindindin Allah ce bayan nan wari duwanu min Allah akbaru duk abin da aka ambata yardan Allah ya fi su girma Allah ce na yarda da kai jama'a wannan shine babban aiki ka samu yardan Allah ko san me ake nufi Allah ce ya yarda da kai kuwa ba ka ba fushi ba samu fushin Allah ba ka ba samu matsala da Allah kai amintacce ne kai yardaje ne a wurin Allah idan kuma Allah ya yarda da bawa yana kiran mala'ika Jibril ya tallata masa yace na yarda da wani kai ma ka yarda da shi mala'ika jibiru shi ma sai ce to ya yarda da shi sai a ce to ya tallata yardansa a cikin sama mala'ikun da suke sama su ma a tabbatar musu su ma sai a tallata an yarda da wane shi komanda mala'iku shi ma ya yarda da shi ko su ma ana ba su umarni sai su yarda da shi haka nan yardan zai gangaro har zuwa duniya sai ka gane ko da kana jin haushin shi sai ka samu yardan Allah ta shafe shi sai ka ji kai ma kana son shiga shi ne ba da ka iya wanda Allah ya yarda da shi kai kai suka yi fushi da shi to saboda haka jama'a yardan Allah shine mafi girma Allah ma ce ce zalika huwal fawzul azim ubangiji ya baka aljanna ubangiji ya tanada maka koramai su gudana a karkashin ta ubangiji maka watsuguni mai dadi a gidan aljanna ubangiji ya baka yarda daga gare shi mafi girma ce wannan samu wannan ba kowa ke samu ba sai mai babban rabo to kaga wannan samun irin wannan ita ce babban rabo da bayi suke samu a wurin Allah Allah ka bamu to saboda haka jama'a lalle ka iya gane cewa ashe yardan Allah abu ne mai girma al'allama Abdurrahman bin Sa'adi Allah ya ji kanshi da rahama a cikin tafsir Karimu Rahman naci da ya tashi fassara wannan aya ya dauko maganan daki daki ya dauko maganan alƙawarin da Allah ya ga masu imani mazan su da matayen su aljanna na gudana wato koramai na gudana karshen aljannonin da Allah ta nada musu yake an tara wannan ni'iman nan na farin cikin nan duk an tanada wa mai imani ne jama'a in har Allah ya maka dace ka zama mai imani kai dan gata ne a wajen Allah saboda kayi abin da Allah ke so abin da Allah ke so wa bawa ya zama to ya samu wannan idan ka samu kai imanin ka ya tabbata kaga ka shiga cikin wa'anda Allah ke alƙawari da su kenan idan ka shiga cikin wa'anda Allah ya yi alƙawari da su yardan Allah zai biyo baya cikin abin da Allah ke so a gare ka. To kaga anan ba a taɓa sanin wata alkhairi wanda ta kai makura da Allah ke yi wa bayi in su shiga aljanna baya ba su aljanna fiye da ya ce za su dawoma gidan aljanna ka san alkhairi ne mafi girma. Allah ce shiga za ka yi na dindindin babu ran da za su da kai kai ka san ka dace. Amma a ce an baka kwanaki an baka wa'adi za a ce kwanaki kaza ne kai ka san ai akwai bakin ciki kenan in ka tuna ranar za ka fita to an yanke bakin ciki a gidan aljanna sai aka tabbatar da ta cewa abin da wama za a yi jama'a wani ma fa sai ya je imprisonment tuku za a ɗiba mai kila shekara uku idan aka ce shekara uku na lahira kai ka sa akwai damuwa yayi a gidan wuta wani ko kwana biyu fa na duniya ba kun san shekarun lahira kwanakin lahira da shekarun duniya ba ɗaya bane a ce za ka yi kwana biyu irin ta lahira a lahira ka san akwai matsala ko kuma a kwatanta maka kwana biyu ta duniya a musalta maka da kwana biyu na lahira kai ka san akwai bala'i to a ce za ka yi irin wannan kafin a zo a fidda kai ka san an samu matsala to wanda aka fidda shi fa aka kai shi gidan aljanna shi ma ya san Allah ya masa ni'ima kuma zai kai shi bai taɓa shan wahala da ɗaya a rayuwarsa ba saboda shigan shi gidan aljanna to jama'a ina kuma wanda Allah ya ce na yarda da kai kai ka san ai babban aiki ne da wannan yasa kaga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fi kowa a imani suka fi kowa a musulunci me dalili saboda lisaccin ilal islam domin su ne musulman farko bayan kasancewar su musulman farko sai suka samu yardan Allah tun suna da rai sun samu tikiti na aljanna an ba su ba so ɗaya ba su akwai sahabin da ya samu satirke so uku so uku yana samun satirke na gidan aljanna a nan an ce an bashi a nan an ce duk wanda ya kaza ya samu shi ya shiga a nan an ce kaza ya samu to kaga bayan nan kuma Allah sai ce shi ya yarda da su wannan na cikin abin da ya daga darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba wanda zai tsane su zai adawa da su sai dan iska in ka ji mutum yana adawa da sahabban annabi ko yana tuhuman su ko yana zagin su ko yana tsine musu kai ka san ba kowa bane sai tsinan ne in ba dan iska ba ba wanda zai irin wannan aikin dan ba mai fito na fito da wanda Allah yake so da wanda annabi ya bashi tikiti ya tabbatar akan haka da ka kai kai ka zo kana faɗa da shi kai ka san ba mai wannan sai dan iska ko san ma'anan dan iska mu yanda malaman su in ka ji mun ce mutum dan iska kaka dauka wani zagi babba ne ba wani yanda kuke fasara shi da mu muka je mun nace dan iska to wanda zai da da'a wa Allah ka ta gaba daya shi Allah kwata kwata yake yake wa yake wa rashin da'a to in ka ji an ce dan iska mu a wurin mu to wanda yake mu Allah rashin da'a domin rashin yi wa Allah da'a ne yake zama mutum ya miji ya ce dan ya zama dan iska saboda abin da Allah ya faɗa kai kace ƙarya ne to kai ka san an samu matsala da kai to jama'a saboda haka lalle yana daga cikin abin da mutane kamata su fahimta daga cikin abubuwa da ke janyo wa bayin Allah yardan Allah abubuwa ne da yawa wanda ya kamata mai hankali ya iya gane cewa abin da zai janyo mai yardan Allah shi ne ya kamata ya bibiya ya nema don ya dace da yardar a ranan da zai je gaban Allah ya zamanto Allah ya yarda da shi domin in har aka samu wannan ka samu dace Allah ka dace da mu ya ku mutane to ku iya gane cewa yadda ake bukatan bawa ya samu yardan Allah bawa ya zama dace a wurin Allah na farko bawa shi ya zama to mu'mini ne ta Allah kuma na gaskiya ka zama mu'mini wanda ka ta Allah kuma ta Allah nan ya zama to kana yi ne da gaske kana ikhlasi tsakaninka da Allah sannan ka zama mai bibiyar sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka samu na ka samu mataki na farko duk wani ibadan da zai sa ka samu rijista inda za a intirin maka wannan matsalan ko kuma wannan sakamakon dole ya zamanto kana da fayil a wajen Allah jama'a akwai wa'inda fa ko fayil ba su da shi a wurin Allah saboda haka duk aikin da za su yi Allah baya bukatar shi ai kamar mutum ne ya ga abokanansa suna tafiya makaranta shi ma sai bi su su fa an yanka musu form bayan yanka musu form an yi musu registration suna da matric number masalan ko kuma a ce su suna da roll call da suke answering a class suna da sunansu a cikin rajista kaga wannan in yayi assignment akwai da za a recording in yayi test akwai da za a recording in yayi exam akwai da za a recording to shi dan rakiya ya je ya dinka uniform kawai ya shiga an zo ana exam shi ma rubuta in ya ci ɗari bisa ɗari za a rubuta mai a ina kaga ba shi bayan da za a rubuta ko kuma a ce ya zo ya yi test ya samu 20 over 20 za a rubuta mai a ina babu saboda ne ba shi da register shi number shi shi bai da admission letter ta ko dole sai ka samu to admission letter ka a wurin Allah shine imani dole sai ka zama mumini a lokacin da ka zama mai imani ka samu admission number da zai sa ka yi aiki na masu imanin a rubuta maka aikin aji amma ba ka da imani ko duk abin da zaka yi kai sallah ka zama sallau ba za a rubuta ma komai ba saboda kai baka da imani ko kai ta azumi kullum ka zama dan azumi ba yanda za a rubuta maka a ce ga inda za a je maka na fatan gane to dole ana buƙatar ya zamanto ka san menene shimfiɗan farko na farko jama'a shine imani bayan ka zama mai imani sannan ka kaɗe ta Allah kan a same ka mushriki kusan mutane da dama a zahiri masu imani ne amma a baƙi ne mushrikai ne akwai shirka ya itiqadiyya kudurin zuci yana sa wani ya zama mushriki bai sani ba zaka iya samu dan uwansa ko mahaifinsa ko kannansa ko ƴaƴansa ma in aka samu jarabawa da ya shafi rashin lafiya daga nan wasu suke faɗi jarabawa daga nan mutane na samun wannan faɗuwa saboda inda ake neman magani sai ga mutum ya je neman magani ko ƴarsa wai tana ciwon ƙurga malam wai sai ce aje sai ce shan bada kaza wallahi mushriki ne wanda ya kwaje wajen shi ya ce sai ka kawo kaza sannan ya baka magani ko wai mutum ya yi karaya ko ya targaɗe ko me ce ya kawo kaza wai da kitsan za a falla shi ƙarya ne bincikenmu ya tabbatar ƙarya ne ba wani alaƙa da wannan kawai ana so dai duk yadda za a yi kai ma a lalata ka a fidda kai a musulunci baka sani ba to da yawa mutane irin wannan na sa su samu matsala ka iya yadda cewa kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana ka yadda ba abin da zai same ka sai abin da Allah majidincin ka ya rubuta a gare ka kuma shine majidincin ka masoyin ka kuma ga Allah kadai masu imani ke dogaro ka duba yadda Allah ke ka'idarsa in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu in Allah ya shafe ka da cuta ba me yayi maka fishi wa in yuridaka bi khairi in yana nufin ka da alkhairi fala rada li salli ba me katangan tunku falalan Allah ka tace maka ko a gidanku akwai wanda da Allah na shawara da shi a gidanku ma ko arziki Allah zai maka sai ya ce Allah karka mai zai mana jijiji kai da yawa kuma kaga Allah baya shawara to da wannan yasa in ka yadda da wannan a zuciyanka in alkhairi ce za ta same ka a rubuce ne bawan Allah za ta same ka ba mai iya hanawa in ka ga bata same ka ba ba a rubuta za ta same ka bane in ka ga ta kufuce maka dama ba a yi dan ta same ka ba kwarewanka ko iyawanka ba wani sai wani musiba ta same shi ina roli escape sai ka je ka ai in ba don direban nan ya iya tuki ba ai yau da kawai da mun tafi ya faɗi daga nan kaga ya zama mushriki saboda yardan da yayi direban yana da wani tasiri wajen kin samun su yi hatsari kaga wannan kuskure na fata gane ka sa a ranka cewa in abu bai faru ba dama a rubuce ne ba zai faru ba in kaga ta faru jama'a dole ne shi ta faru saboda haka to in mutum ya samu wannan sannan ya biye baya duk aikin da za yi jama'a a samu ikhlasi galibi mutane shedan ya ribace su ta haiki ta wajen sanya riya a aikin mutane da dama aiki ayyukan wasu na lalacewa saboda riya yi ba don Allah ba yi don ayaba yi don a faɗa yi don a kambama wani ma ya tashi idan a gaban mutane ne zai maka ya baka dan a ce wane ai ijawadu ne mai yawan kyauta ne to daga nan sai a samu matsala wani kuma sai ya mai kyauta a bayan mutane misali ni abun ya taɓa faru a gabana wani kaya ya ba wani ba wanda yake wurin da ya bashi kawai sai ya zo ana cikin mutane a'a karama kallon kamar an gwada ka ashe jikinmu ɗaya ne yanzu an ba da adireshi sai bayar ko bai bayar ba to kaga aiki ya lalace aiki ya lalace to irin wannan jama'a yana cikin abin da mutane da dama suke samun matsala a ayyukansu yi ƙoƙari ka yaki shaidan ta kowane hanya kan ya lalata maka aiki domin shi shaidan alkawarin da yi yana neman mabiya waɗanda zai ribace su ya tabar da aikinsu ya sa su yi nadama ranar da nadama ba zai amfani ba nadama mai amfani jama'a shine kai nadama a duniya daga ranar da aka raba rai da gangan jiki nadama ba ta da amfani idan kuma aka ce lokacin za ka yi nadama kai ka san matsalar da ka shiga a lokacin da dama mara amfani ne to a yanzu ne za ka yi kokari in ka dace sai ka dace har ka samu yardan Allah Allah ka yarda da mu ya ku bayin Allah lalle yana daga cikin abin da mutane suka rasa a yau yi kokari neman yardan Allah ne ba yardan mutane ba mutane suna kokarin neman yardan mutane mai neman yardan mutane bai samun yardan Allah mai neman yardan mutane baya samun yardan Allah saboda kullum yana ganin shi ya dada ma kowa kowa in burge shi alhali ba za ka iya burge kowa ba ka dada ma kowa ba kowa za ka iya dada masa ba kai hata a gidanku ɗan da ka haifa mu ba za ka iya mai ba sai duka iya abin da za ka iya yi to yi ƙoƙari kai ka nemi yardan Allah ka nema a wurin Allah Allah abin da nake yi nan kai nake son ka yarda da ni idan ka samu wannan ka samu dace ku duba annabin Allah annabi Zakariya alaihi salam a lokacin da fa yake neman aihuwa a wurin Allah sai da yace Allah ka bani wanda ka yarda da shi kai fa in ka tashi neman aihuwa ba ba mai wanda Allah ya da shi kake so ba kana neman kowane iri saboda kila mu kana bukatar kai dai kaga yawo sai da yake yarifu ne wa yarifu min ahli yaqub ka duba ba ya gaje ni ya gaje iyalan gidan annabi yaquba waj'alhu rabbi radiya Allah ka sanya shi yardaji a wurinka in har Allah ya kai kana ga Allah zai da abuzi kai kana gani Allah zai rada ɗan sigari wa'annan ai ba ƴaƴan da kake burin aifa ba kenan ƴaƴan da kake burin aifa shine yaro lafiyayye mai hankali mai bin Allah da ma'aiki da iyaye ko ba shi bane daga nan ana samun yardan Allah ta wannan sai da yace Allah ka bani wanda kai ka yarda da shi bi ma'ana sai Allah ya tace wanda ya ga wannan shine ya dace sai ya bashi kuma Allah ya yansa masa Allah ya ansa to kaga anan ya kamata ka iya gane cewa in har annabawan Allah suna neman yardan Allah hatta a wajen ƴaƴansu to kaga an samu dace ku lura da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake radiyallahu anhu wa radu anhu sai ce zalika al-fawzul azim Allah ya yarda da su su ma sun yarda da tanadin da Allah ya musu duk labarin da annabi ta bayarwa sun yarda da abin Allah ce samun wannan shi ne babban rabo, rabo mai girma shi ne ka samu yardan Allah. Saboda haka jama'a, ka yi iya ƙoƙari ka iya gane cewa yanda za ka bi Allah, yanda za ka bi Allah don ka dace da yardansa shi kake nema a duniya ba kana neman shi don wani abu ba ne. Galibi mutane, ana bin Allah wasu saboda tsoron azaban Allah ne kaɗai ba suna neman yardan Allah ba. To kai ka zama to kana tsoron fadawa a halaka kuma kana son ka samu yardan Allah. Saboda Allah shi ke da duka. Don ba mai tilasta Allah komai idan ya ga dama gaba ɗaya mu sai ba mu aljanna. Wallahi rahama ne ta kai. In ya ga dama gaba ɗaya sai tura su a wuta. Adalci ne kai haka saboda sun cancanci shiga wuta ne. Allah ka saba mu bane to kaga anan zaka iya gane cewa haka ake samu to saboda haka jama'a ayan nan da yasa sabi suka samu da Allah ce ya yarda da su bi ma'ana ya yarda da su saboda ayyukan da suka aikata ayyukan da Allah ke so domin suna cikin ayyuka wanda suka tsarkake wa Allah shi kadai sun biye wa karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun doge akan shiryan annabin sannan suka samu yaddan Allah Allah ce musu tukunci da ni'ima tabbatacce shine gidan aljanna domin kaga aljanna ɗaya daga cikin abin da Allah ke bai wanda Allah ke yarda da su ɗaya ne daga ciki abubuwan da yake ma wanda ya da su yana da yawa aljanna na cikin su ne ina fatan gane bayan ya ba su sannan sai ya halatta masu yardarsa in Allah ce ya yarda da kai ba ka ba fushin Allah kenan Allah ka yarda da mu a ce Allah ba ka ba fushin Allah ai ka dace jama'a saboda ka bayan Allah duk wanda Allah ya da shi to ya kamata ya gane ya fuskanci abubuwan da ake so ya fuskanta akwai hukunce-hukunce na addini shari'a musulunci da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da kansa kuma yardajjen abu ne wa musulmi ake bukatar dan adam ya bi sai abin ya dace shekul islam ibn taymiya Allah ji kashi da rahama yace wanda ya lazimci abin da Allah ya yarda da shi cikin riko ko koyi da umarnin Allah da nesanta daga abin da Allah ya hana musamman idan ya tsayo akan abin da aka wajabta masa da abin da ake so a gare shi to lallai Allah zai yarda da shi haka wanda kuma ya lazimci abubuwan da Allah yake so na gaskiya ubangiji Allah zai so shi shi yasa ibnu qayyim yana cewa lalle kaga shi yadda da bawa yake nema a wurin Allah tana da wani nau'i ne na musamman wanda ya kunshi neman soyayyansa shi kadai da kuma jin tsoron azabarsa shi kadai da kuma kwaɗayi daga ramarsa shi kadai da kuma komawa zuwa gare shi idan kai kokari sai zamanto ka dace da abin da Allah yake so kuma yana yarda da shi saboda haka jama'a ababen da Allah yake so suna da yawa abu na farko bayan ka tsare tauhidi ana buƙatar bayan Allah su kiyaye sallah idan aka ce ka tsare tauhidi tana tafiya fuska biyu ne fuskan farko kaga shahadatu an la ilaha illallah fuska na biyu wa shahadatu anna muhammadan rasulullah kaga in ka samu wannan tauhidi ka tsaye idan ka ba da shaida daya baka ba da shaida ɗaya ba har yanzu kai ba musulmi bane bi ma'ana ka ce ashhadu an la ilaha illallah qur'ani wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sunnatun nabawi sai ka ce a'a ka kore sunnan annabi qur'ani kaɗai har yanzu kai kafiri ne sai ba musulmi ba ne da wannan yasa masu inkarin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba musulmi ba ne ba musulmai ba ne saboda kalmar shahada daga nan ne suka warware in ka shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah kaga fuskar farko sannan ai abu na biyun da shaidawa annabi ba za ka yi bauta ba sai da shari'an da annabi ya zo da shi to ba zai yiwu ba ne ka bauta wa Allah ba da shari'ar annabi ba to amma ka ce kai ka yi wance kali da shari'ar annabi kaga matsala ta same ka har yanzu ka kore kanka a musulunci dan baka shigo ba dole in ka same shi ka kare wannan to sai a zo jama'a maganar sallah shine ne jama'a galibi masallatai yana da yawa amma mutane ne suke sallah masallatai yana da yawa masallata na da yawa mutane nawa suke sallah hakika da sallah da yawa zaka ga an kira sallah mutane an tashi an yi kaza ba duk wanda kaga ya je yana sujjada za a tabbatar yana sallah ba akwai mutumin da sallansa ko babansa ne ba zai karbi sallan ba baban da ya aike shi a ce ga wani yana sallah ni akwai wanda Allah ji kashi wani wani dan wani ya zo ga ɗansa na limanci ya gaya ma mutane cewa Allah ku canza sallah dan wannan yaron bai da sallah ɗansa ne shi ne ɗansa na fari wallahi ya faɗa suna cikin sallan fa ba ya bari sun gawa mana ce wani ne limami ku ku yanke sallah kai ku canza liman dan wani ba zai zama liman ba ba ba shi musulunci shi ai da kwashin ba uban yake ba da wannan to kai me kake tsammani in a gaban Allah ki kaga dai bayan wanda ya halice shi duniya ba mai soji kamar makin shi ko to uban ya kore shi ya ce wannan bai da sallah to jama'a ya kamata mutane su kiyaye ana samun yardan Allah da sallah sallah ana buƙatar mutane su yi sallah yadda ya dace da yawa yawan mutane wasu suna sallah amma abin da za su tashi da shi na lada abin ba a iya faɗa saboda haƙoƙin sallan ba su iya tsarewa ba ya ake sallan tun daga iyaye da kakanni yadda ake kake ko kuma ka tsaya ka koya ka san akwai wanda yanda yake tun da ya ga na iyaye da kakanni haka ne bai tsaya ya koya ba balle ya ga ana yi ya tsaya ya ga yadda ake yanzu kana ce ba haka bane zai ce tun kafin haifi uban ka ce na yi ko ba haka ba zai faɗa ba to tun kafin a haifi ubansa kana yi shi ya tabbata kana daidai ba shi tabbatar ba ana gane sallah ne da dalili ya kake yi ka kwaikwayi wa annabi zai ba da shaida akan sallan ka ranar alkiyama za ka shiga cikin tabbacin ayan da Allah ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan munira kana ganin za a ba da shaida wa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida ya kake kallo zai kasance za a zo da duk wani annabi yana ba da shaida akan al'ummarsa annabi ce za a zo da shi kai shi akan al'umma ne yana ba da shaida billahi dan suna karanta nan sai ya kuka saboda ya san akwai matsala akwai mutumin da in har aka ce annabi ya kalli shi sallarsa wallahi ba za ka karba ba duk da rahaman da Allah ya yi da wata ba annabi da shi wa bi rahmatin min Allah ilinta lahu wa law kunta fazzan ghaliza alqalbi lafadu min hawli Allah sai tabbatar annabi na da tausayi kuma dace ne daga Allah da ya kasance mai zafin rai mai kuntataccen zuciya Allah ce da kowa ya dare da ba wanda zai musulunta amma yana da tausayi a zuciyar shi duk da tausayin nan annabi fa ya ga wani ya yi sallah sai ce irje fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan ba kai sallah ba ku duba dai tausayi irin na annabi ya ga sallan ba yace ko ma ka sai sallah baka idan na sallan baka ba sai da yi so uku ya kuma rantse da wanda ya aiko annabi da gaskiya ya ce to iya iya wance nan sai ka koya mu mai gida kai yazo wanda annabi bari a matsayin wakilansa ka taba zuwa wani ya koya maka ka taba zuwa gaban wani ka ce a duba maka wannan sallan ya jere to jama'a wannan na cikin kusa kwarar ya kamata mu koma mu duba gaskiyar magana jama'a hatta masallatai da suke ana ce masallatan ahalin sunna ne wani ka ganda ke sallah sai kai kuka sallan akwai matsala akwai matsala to jama'a in har mutane suka gagara gane yadda sallah take to dole a samu matsaloli kamar guda takwas a cikin rayuwarsu Nasiruddin Albani Allah ji kashe da rahama ya faɗi waɗannan kalaman yake daga cikin ababen da yake sa mutane su samu wasu cuta a rayuwarsu ciwon hasada ciwon gillu a zuciya ciwon gulma annabi man ce duka tana da alaka da rashin iya sallah yake da an samu mutum bai iya sallah ba za ka ga wannan ɗabi'un tare da shi to ka lura daga nan za ka ga mutum zama hasiri saboda me daga sallah ake samun matsala shi yasa kaga ai ka'ida da Allah ya faɗi akwai abu guda biyu idan ka yi sallah ɗaya biyu ne in ka ga sallan ka bata hana ka alfasha da munkari ba ko dai baka iya sallan ba ko kuma Allah baya karɓar sallah dole a samu ɗaya idan sallan ka bata hana ka ƙarya ba bata hana ka yi wa wani baƙin ciki ba bata hana ka yi wa wani kai gulman wani ba je ka bincika ka gani ka iya sallan in ka iya ba ban kanka ansa kaga kawa kanka hisabi na sayyidina Umar kenan yake hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa janu a'malakum qabla an tuzana lakum ku yi wa ku hisabi kafin Allah ya muku ku daura ayyukan ku a cikeli kafin Allah ya auna muku ranar alkiyama to in har kai da kanka kai wa kanka hisabi shi ka samu irin wannan kaga sallarka bata hana ka kaza ba bata hana ka kaza ba kuma ka iya in ka ba kanka an san ka iya to Allah baya karba ni in har Allah na karba inna salata inna wa anna kaga dai mai tauhidi ne inna salata tanaha anil fashai wal munkar Allah ce kun ga ita sallah tabbas tana hana alfasha tana hana munkari kaga mutum yayi sallah yana fita a majalisi yana zuwa kofar masallaci wani zai yi gulma kai wani ma ya sallah a masallacin ma ba fita ba an fara gulma saboda majalisa na mutane da dama yanzu ne ya zama to wurare ne da ake yin gulma to saboda haka jama'a lalle ya kamata dan adam ya gane cewa in har kana bukata ka samu yardan Allah akwai bukata ka kiyaye sallah tun da rukuni ne a cikin rukuni idan ka kiyaye wannan shi ka ji mataki biyu kaga alakanka da Allah ta gyaru duk sauran ibadan ana ganin ba ta da wahala daga cikin abin da ke sa bawa ya samu yardan Allah na biyu shi ne ka yi ƙoƙari uwa da uba su yarda da kai akwai matsala a daidai wajen nan jama'a kun ga uwa duk duniya bayan haƙƙin Allah da ma'aiki ba wanda ke da haƙƙi a kanka kamar ta amma a yau inda matsalan yake za ka samu mutum ya kwace ubantakan ko uwantakan daga hannun iyayen shi ya zama uba ko uwa in yana magana da uwarsa sai ka sha mamaki saboda Allah ya bashi duniya ka san abin da ke sa wani ya lalace shi ne zama shi ne Allah ya ɗaura masa halin kulawa da iyayensa ta hanyar abin duniya yana da kuɗi baban sai ya zo gaba shi kafin ya karya mahaifiyar sai ta kira shi a waya kafin ta karya daga nan ne mutane suka samu lalacewa jama'a yardan Allah na da alaƙa da yardan iyaye wa'annan iyayen ko da ba musulmai ba ne in suka yarda da kai za ka samu yardan Allah saboda matsayinsu na musamman ne a Qur'ani in kana bibiyar inda Allah ke ba da tabbaci akan maganan haƙƙinsa in an tsare sai kaga ya gwama da na iyaye ko wasiya Allah zai yi wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana wa wasaina al-insana biwalidayhi husna haka zaka samu mun yi wasici wa dan adam dangane da uwa da uba Allah ya kyautata musu ya ake kyautata wa iyaye lalacewa ne ubanka yazo yana ce don Allah ka bani kaza ka kama hanyar halaka ya kamata uba ya maka umarni in albashi kake karba baba ya kira wane ba ya albashi bane ya ce baba an yi albashi sai na tambaye ka ka kai gaban baba ka ce baba an yi albashi ga shi na naira dubu ɗari nake ɗauka baba ya ce to kana da mata ɗaya da yara guda uku ɗauki naira dubu arba'in ka bar dubu sittin aura wallahi jama'a wannan shine musulunci ya samu matsala ko? Akwai matsala ko? Jama'a, wannan shi ne musulunci. Galibi in ka ga uwa tana roƙonka, alaman ka fara shiga halaka ne. In ka ga sai ta roƙe ka ka bata abu, wallahi jama'a alaman halaka ya kai kare ka. Baba sai ya roƙe ka, mama sai ta roƙe ka, kai baka san bukatunsu ba. akwai mutumin da fa zai sha shayi da safe uwarsa wallahi ko su da za sha ko kuma ta dashi kuma a haka in an ce Allah ba mu aljanna ce a bi tai aya ta wani hanya ga hanyar shiga aljanna ka rasa ka riga ka wata kali da shi jama'a a garin Samina kan nan aka samu wanda fa wa da kani suna faɗa maman ta zo tana ce ka bari ka san uwa iyaye sai ta shiga tsakiyar ta yana ce mama ki matsa fa zan mare ki ba a gari sami dan kan nan ba yace mama ki mata ce wallahi sai ka hada ni da da kanin naka ya daga mu ya tabga ma mama shi mari yana tabga mata mari malaika mutu ya zara rada a garin da aka yi wannan musiba haka nan ashe malaika mutu yayi on your mark set ready yana jira ya daga hannu ne wannan kai kana gani kuma duk soyayyar uwa da ɗa da a ce tana da rai wallahi za ka iya yashe masa uwa ce haka nan Allah ya ɗi rayuwarta shi ne sai yana mata mali ta mutu jama'a ni ranar da ai ake magana ce abokana sama ku daina abokata aka bukane da shi don wannan musibar shi za ta iya shafan ko zama ya zo majalisi kan ku zauna da shi za samu matsala da yawan mutane suna ɗaukar iyaye a wasa shi sa lalacewa ya tabbata a rayuwar wasu shi sa wani in aka ga rayuwar shi na tututu za ta abincika an ƙare da iyaye lafiya me ya suke da alaƙa da nan an san tana da alaƙa da yardan Allah an san rayuwanka na da alaƙa da ita ko shi babanka amma a yau iyaye da yawa sun sa iyayensu da dama sun samu hawan jini iyaye nawa yaro wai shi ya sha boko ya ya koshi ka ji yaro na jawo ubansa eh daddy daddy is supposed to have died daddy your over 70 now baban shi ya fi shekara 70 ya kamata ya mutu ubansa saboda ya wuce shekara 70 jama'a wannan lalacewa ina kuma a hakan yake so ya samu yardan Allah uwa da uba ana fama da kai baba in zai ma magana wai sai ya bi wani hanya uban da ya haife ka yana da bukatu a wurinka wai sai ya bi ta wajen abokane ko ta wajen matanka mamanka ita ma sai ta bi wajen matanka ba ta samu kuma a haka kake so ka samu yardan Allah ba ka ba samu yardan Allah dole sai ka gyara wannan gidan Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda. Wata rana wasu mutane biyu ga suke tafiya. Ya ga wannan alaman uwa ne da uba ne da ɗa. Sai tambaye ɗan wannan wane sai ce mahaifina ne. Sai ce to barin ta sannu zan karantar da kai hadisin Annabi sallallahu alaihi Sai faɗa mai abubuwa guda uku. Yace wala tamshi amama. Kada ka gabace shi cikin tafiya. Ka zama kai ne a gaba babanka na jin ka baya ka san wani lalacin shi ya kai ko ya jera da baban shi su hada ka fada suna tafiya ba babanka sai rike ma hannu ba inda ya rike ma hannu ne kaga an gane ya rike ma hannu kuna tafiya amma a'a yana ja a gaba ne baban shi na bin shi a baya sai ce wala tajlis qabla kada ka zauna gabanin shi ko je waje ka san wani saboda shi fitacce ne ya je wuri za ba shi kujera ba ba uban ba sai samu wajen zaman uban na neman wurin rabewa ne abu na uku sai ce karka kira shi da sunan shi wani zai tashi abin da ake kiran ubansa a anguwan kanku haka shi ma zai kira maman shi ya ji ana kiran maman shi kalli haka shi ma zai kira ta wannan lalacewar ina abin da ake bukata girmamawa iyaye malami sun daura abun a bangaren abu da uku na farko al-infaqu lahum inda al-haja yi masu tagomashin arziki ta hanyar kashe kuɗi in bukata ta su kada ka yadda bukatan babanka da mamanka a samu sai wani ya ji kai baka iya biya ba in kana da hali kai ya dace ka biya musu bukata ka kashe musu kuɗi in wurin zama ne ka ce baban wurin nan bai dace da kai ba bari a gyara wani za ka ga gidansu sai an cire takalmi a shiga amma ɗakin uwarsa ba zai iya cire takalmi shiga ba sai dai shiga da takalmi wai ɗakin na mai wari a ɗakin da aka haife shi a ɗakin da aka yi jirgin shi a ɗakin da aka goya shi a ɗakin da ya dubburin to rayuwa amma yanzu ya girma wai maman ne na ganin ɗakin bai dace ne kai ka san wannan ai akwai matsala matsala babba ta same ka saboda haka jama'a annabi sallallahu ya tabbatar da cewa yardan Allah yana tare da yardan iyaye in har iyaye sun yarda da kai ka samu yardan Allah ba wa Allah amma in uwa da uba ba su yarda da kai ba ba wa Allah kana cikin matsala bayan wannan ciyar da su da bukata biyan bukatar su na kuɗi ana bukatar kuma in babanka na da wani bukatar da ba na kuɗi ba ana bukatar kai da kai gaba akwai mutumin da yana jin kunyan a alakanta shi da ubansa saboda uban kila mawukaci ko saboda uban talaka ne ba zan manta ba lokacin da muke secondary school wani bawan Allah ya zo wajen ɗansa a makaranta shi yaron ya ga ubansa wallahi sai ya buya baban tun daga ƙarfi kamar sha ɗaya ya ta neman ɗan har wajen ƙarfe hudu dan yana ganin uban yana doje yana ta tambaya sunan dan a gani a gida ana kira shi dan ladi a makaranta kuma ba dan ladi bane yi ta tabbato bai faɗi sunan ba yana neman dan shi dan ladi ko san menene damuwan yaron baban ya zo neman shi a makaranta da kayan gona baban kuma kusan matsalan ya ce daga gona ne sai tuna yaron nan kwana nawa ba a gani bai bai jar duba shi ba kila bai ci ba sai cire doya guda uku daga gona da kayan gonan da doya ya dora a igiya ya kama hanya ya tafi ya ji neman yaro wallahi dan ya ki baban ya kai shi sai dai baban ya fita ya ji zai tara mota sannan yaron ya zaga ya je same shi baba ba na ce ka daina zuwa ba na ce ka dinga turo yaya za ka sa ana man dariya ka duban da ka zo za ta mai abokana ta man dariya status na uban yana ga bai dace zama ubansa ba wannan ba lalacewa ba ne baban bai kai ba ka duba san da shi yake tunani yana tunanin yaya rayuwar da yake ciki kai kuma ba wannan ne damuwa ka ba to jama'a ƴaƴa nawa suke da irin wannan ɗabi'a yanzu in akwai wani mai dan umar susa susa a cikin iyayensa sai ka gaci da sunan uban ma sunan sai ya matsala da sunan da ba sunan ubansa ba sunan wani kawunsa ko wani babbansa uban kana na baka ambaci sunan shi ba wanda ko da ba musulmi bane an yadda ka ambaci su amfani da sunan shi to amma wani na kyama a ce wani ne uban shi to irin wannan babu yadda za a yi ka samu yardan Allah ta wannan ke ka samu matsala bayan ka sulhunta tsakaninka da Allah ɓangaren farko ɓangare na biyu iyaye to jama'a ana samun yardan Allah ta mu'amala da mutane kada ka yarda ka zama azzali duk abin da zaka kwatanta ka kwatanta alkhairi da gaskiya duk mu'amalar da zai shiga tsakaninka da wani ka yi mu'amala da gaskiya akwai mutanen da azzalumai ne jama'a za ka sha mamaki za ka ga mu'amalar shi da makwabci akwai matsala mu'amalar shi da abokanai akwai damuwa abokanin hurɗa akwai matsala ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ma yukhadu anni haula'i kalimatin faly'amal bihinna aw yu'allimu man ya'mal bihinna wa zai karbi wasu kalmomi a wajena yayi aiki da su ko ya karantar da wanda zai aiki da shi Abba Hurairah Allah ya ƙara masa yadda yace ni na yadda zan karanta zan aiki da shi kuma karantar da wanda zan su aiki da shi yace fa akhadha bi yadi annabi shi kama hannuna yace wa adda khamsa sai kirga abubuwa guda biyar daga cikin abin da nake so na farko yace ittaqul mahari taqul a'bada nas ka kiyaye duk abin da Allah ya iyakance maka yace ga iyaka nan kaka gitta yace iyakokinsa nan in ka kiyaye za ka zama da mutu a cikin mutane na biyu sai ce wa rabba bi maqasama Allah lak takun ajran nas ka yadda da ka son da Allah maka zaka wadatu a cikin mutane na uku sai ce wa ahsin ila jarika takun musliman ka kyautata wa makwabcinka za ka zama musulmin kirki wani makwabci shi na kuka da shi ka kyautata wa makwabcinka za ka zama musulmi na hudu sai ce wa an ahibba lin nasi ma yuhibbu li nafsika takum mu'min ka so wa mutane abu da kake so wa kanka za ka zama to mu'mini to kaga anan abu biyun nan so wa mutane abu da kake so wa kanka da kuma kyautata wa makwabci yana sa mutum zan musulmi a wurin Allah kaga wannan yana cikin dalilai da kisa bawa ya zama ya samu yardan Allah shi yasa Annabi sallallahu yace idan mutum ya mutu aka sa mutane biyu cikin makwabtansa mutane biyu suka yarda da shi bi ma'ana sun faɗi alkhairinsa annabi ce aljanna ya tabbata a gare shi mutum biyu ras a cikin makwabtansa da yawa yawan mutane za ka samu ko da ma ko da makwabci shi ba ba su magana magana da makwabcinsa ba su yi kai ka san wannan ai akwai damuwa makwabci ka duban da annabi sa sani ta wace ta akwai makwabci da akwai makwabtaka har suna zaton cewa fa za su ci gadon juna ne makwabtaka ne kai tsakanin mutanen makka da mutanen madina har ya kai annabi ya kulla ukuwa islamiyya a tsakaninsu To amma mu a yau ‘yan'wantaka na musulunci ba shi. Rayuwar da zai sa bayi su samu abin da ya dace ba mu. To kaga anan yana cikin matsaloli da mutane suke ciki. Kuma ba komai ba ne illa face an aje karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam Don duk mutumin da ya ɗabi'antu da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a to ya dace. Domin karantarwa annabi yake sa mutum ya tsaya daidai da ya abin da zai samu dace duniya da lahira. Ku duba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam rige-rige suke yi wajen neman falala daga wajen Allah da yadda Allah saboda ne ta hanyar da annabi ya shalanta musu ya nuna musu yaya ana neman yardar Allah jama'a ta hanyar kashe dukiya kada ka yarda ka zama murwaci idan kana da shi Allah ya san me baka makwabtanka su ce wane ne ya aiko abokanan da kuka tashi tare su gane shi wane abokina ne mu'amalan da zai sa wane ce tur da wane kan a samu a wurinka in dai ba faɗa gaskiya kake ba ka san akwai wanda faɗa gaskiya shi yana jawo mai bakin jini wa'azi yake yi to kowa zai tsane shi dama ba wanda ke hau hanyar wa'azi ya samu soyayyar kowa ɗari bisa ɗari in ka ji kana wa'azi ana son ka wallahi baka taɓa tauhidi ba in ka ga kana wa'azi ana wani ya iya wa'azi to ba taɓa sunna ba ne domin in dai za ka rantar da sunna kaga za faɗa aka tanta bid'a kaga za ka rantar da tauhidi kaga za faɗi shirka in dai za ka kama wa'annan bangarorin kai ka san baka ba soyayya sai a wajen masoya masoyanta dama masu son tauhidi za su soka masu son sunna za su soka amma wanda ke da akasi da wannan ba yadda za a yi dan bid'a ya soka kana karantar da sharhu sunna ne fa littafin imam bakar ko na barbahari ba zai yi bane saboda kai kwata kwata ka kore shi ne a cikin da'ira yana ga kaman a'a ba haka yake ba to saboda haka jama'a ana buƙatar bayi su iya kokari zamanto sun samu wannan da sun samu wannan za su samu dace a wurin Allah Allah ka dace da mu ɗan uwan musulmai ganin lokaci ya kusa abu na ƙarshe da muke so bayan Allah su kasance ku yi ƙoƙari ku zan kasanto kun ɗabi'antu da ɗabi'a na gaskiya gaskiya tana janyo bawa yardan Allah da dama mutane ƙarya ta yawa a bakunansu kuma mutane sun kasance ba su wato ba su goya wa gaskiya baya domin wanda zai goyi bayan gaskiya sai ne gaskiya kuma kayi ba zai taɓa yi bane a ce wani gaskiya shi ya ƙare bai yiwa sai ya ce ƙaryan ya ƙare saboda haka ranar alkiyama fa ranar ranar da gaskiya mai gaskiya tana mai amfani gaskiya a imani gaskiya a ibada gaskiya a zance gaskiya a duk mu'amalan shi to za ta masa amfani a wannan ranar shi zai kai shi aljanna amma aka samu ka bi Allah da son zuciya to za ka ga son zuciya ranar alkiyama saboda sakamakon son zuciya za ka ganta ubangiji Allah shi ya fi mana da ƙarshe muna addu'a ubangiji Allah shi yadda da waida da ayyuka Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayen dan uwa ganin lokaci ya yi kuma lokacin sallah ya malam zai tabiki shi na muna addu'a ubangiji Allah mana ya ikhlasi na a cikin abin da ya samu kenan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والصلاه والسلام على رسول الله
الحمد لله رب العالمين نقول تعالى مجيدا سلمنا مجيدا على الجميع قال فموسى فإنه ولا يرد أنا من Hakika malam ya yi kokari kwarai wajen kusanto mana da wasu ma'anoni lokacin da zai bada ba a ce an ambaci dukkanin hanyoyin da ke sa bawa ya sami gaban Allah subhanahu wa ta'ala amma malam ya takaita mana wasu daga cikin waɗannan hanyoyi waɗanda in Allah ya yarda idan muka bi su za mu sami yardan Allah Allah muke roƙo ya dace da mu ya kuma yarda da dukkanin ayyukanmu ya sa aljanna ko wajen kuma a gairu baki ɗaya da Allah zama ma'anin wani zai so ya san me ake nufi da yardan Allah ita kanta kalmar arriba me take nufi wasu daga cikin malamai suka ce kalmar arriba tana nufin yarda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bin doron abin da Allah ta'ala ya yi umarni ga bawa da duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kai to wannan shi ne ake ce mana riba in mutum ya yarda da wannan bai imani da shi shi sa ma da yake mana magana kan imani imani ikhlasi ikhlasi babu babu wani aiki da Allah ta'ala zai da shi idan babu ikhlasi an gane wannan to shine ya zama ka yarda da duk abin da ya zo daga Allah Imam Shafi'i alaihi rahmatullah yana cewa yana cewa amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به رسول الله على مراد رسول الله na yi imani da Allah da duk abin da ya zo daga wurin Allah a bisa yadda Allah ta'ala yake so a yi wannan abin a aiwatar da shi sannan na yi imani da manzon Allah da abin da ya zo daga wajen manzon Allah kuma kamar yadda manzon Allah yake so a yi ƙarshen imani kenan malam Allah ta'ala ya samu iya akwai wani malami da ya rubuta wani littafi mai suna hanyoyi guda ashirin da hudu wanda bawa zai iya samun yardan Allah subhanahu wa ta'ala zan ɗan tsakuro mana wasu daga ciki duk da malam ya ambaci wasu da yawa daga ciki domin Allah ta'ala ya ambaci kalman arriba a cikin Qur'ani sun da yawa Allah ya ambace su da yawa a Qur'ani amma ko kusan kowace aya tana ɗauke da hanya dalili da zai sa Allah madaukakin sarki ya ji dabawa abu na farko kamar da malam ya faɗa mana shine imani da aiki na ƙwarai abubuwa guda nawa kenan guda biyu kai imani sannan ka aikata mene kyakkyawan aiki الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ذلك جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه إيش آدي كذا إيماني دعيتي نقري يا رسول الله suna nufin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya lokacin sarki da canjin abu na biyu shi ne tsoron Allah kiyaye dokokin Allah me Allah ya ce kul abu na biyu kun yi المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم إن كان تسامي يبنى الله karka umarni kyakkyawa hani gaban aikata mai ne mummuna amma ne ka yi haƙuri da abin da zai same ka eh yanzu ba wanda ke ba lai bakin jini wani ya tashi magana ta ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa duk matsalolin kasan da malamai suka ja ko ba a samu tsakanin ku da Allah ba a samu shi malamai kawai ke kallo su ne matsalar shi ga mazinata can ga mashayan giya can ya bijire wa Allah ya bin Allah shi ma addini ne kuma yana sa Allah ta'ala ya yarda da bawa akan wannan Allah ka yarda da mu bayan wannan zamanka kana da yaƙini cewa kana aikata kyawun ayyukan Allah bai karɓawa ka kuma ya sanya ka daga cikin masu rai da tsakiya ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ترجعي إلى ربك راضية مرضية ودخلي سنة نقسم أمر إذا كسامية دن الله نكشف شو كل هذا الخير